أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يقطين مكية وهي مئة واثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذاك مسلم تكون هكذا همك
إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم
أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله رسوله abin da ka faɗa cikin wannan larabci kace ka yarda tun daga zuciyarka bismillahir rahmanir rahim wasafati saffa ubangiji yana rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu da musulmi masu sallan jam'i ko sallan juma'a masu yin sahu sahu dukkan su jama'a ce mai yin sahu sahu da ko masu jihadi masu yin sahu sahu wajen wato masu fareti sojojin jihadi masu fareti Allah ya rantsa da waɗannan guda uku wato mala'iku wanda suke sahu sahu kullun sahu sahu suke wajen Allah waɗansu sun yi ruku'u waɗansu a tsaye waɗansu sun sun yi sujada amma dai sahu sahu haka manzo Allah ke gaya sahabbansa ku yi sahu mana yadda mala'iku suke yin sahu sai gyara musu sahu haka kuma ya rantse da sahun ah, muminai masu yin sallan jam'i da sallan juma'a kuma ya yi rantsuwa da sahu sahu na jihadi wato faratin musulunci والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد da yake wasafati saffa domin a cikin wannan suran can karshe zaka ji wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun su mala'ikun kenan kuma wasafati saffa fazzajirati zajra Allah ya rantse har yanzu da masu yin tsawa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum yanzurun wato masu yin tsawa masu busa kaho a tashi ko kuma masu yin tsawa kafirai su hallaka ko kuma a'a ayoyi masu tsautar da mutane su nuna musu haramun kada a aikata ko malamai masu karantawa mutane a masu karanta mutane halal da haramun su tsawata a aikata halal su tsawata kada a aikata haram fazzajira ta zajira kenan fa inna ma hiya zajratun wahida nan gaba za mu same shi fattaliya ta zikira daga su kuma Allah ya sake rantsewa da masu karanta alqur'ani la wannan inda na zikiran min alawwalin da kunna ibadallahi mufrasin wanda zai zo nan gaba kuma alladhina atina mun kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minu bi Allah ya yi rantsuwa da masu karanta alqur'ani saboda ba su girman da Allah ya ba su ba su karatun qur'ani suna da girma a wurin Allah abin da aka faɗa cikin wani hadisi sauti guda hudu su suke korewa mutane bala'i a duniya sautin masu kiran sallah da sautin masu yin zikiri wajen yaƙi domin dama an in za ta yaƙi la ilaha illa za ta yi za a yi ta yin la ilaha illallah ne la ilaha illallah la ilaha illallah wajen yaƙi zikiri za a yi ta yi da sautin masu masu zikiri da sautin masu labbaik allahumma labbaik masu yin haji ko masu yin umra da sautin yara masu karatun qur'ani to waɗannan saututtuka guda hudu su suke korewa mutane bala'i ba domin su ba da bala'in da yake sauka akan mutane da yafi hakan nan to amma saboda darajar sautin masu kiran sallah da sautin masu zikirin la ilaha illallah da sautin masu yin labbaika allahumma labbaika da sautin masu karatun qur'ani Allah yake yaye mutane bala'i wato amsan wannan rantsuwa duka inna ilahakum lawahid mutanen makka kafirai su sani dukkan ma duniya har gaba da gobe su sani inna ilahakum lawahid ku san dai Allah ubangijinku guda ɗaya ne inna ilahakum lawahid wannan aya tana da cikin ayoyin alqur'ani alqur'ani na da ayoyi dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu dikuwa kenan dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu to a cikin wannan ayoyi guda takwas ne kadai ba su da ɗigo su ne an da aulin rahmani walada sai wannan inna ilahakum lawahid sai ah, lissa'il wal maharum sai wasama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq sai kuma ah, wa walidin wa ma walad sai wanda yake gaban mu nan salamun alamu sai wa harun sai kuma Allahu samad duk qur'ani duk qur'ani sune kadai ayoyi guda takwas wanda ba su da digo amma in ka dauka waɗansu ne wa nu'ar ra digo to su shida ne za a fidda an da aulir rahmani don akwai nu'ar ra an da aulir rahmani walada akwai nu'ar ra tana da digo a wurin waɗansu rubutu ana fidda salamun ala musa wa haruna nun mai ɗana da don an cire guda biyu sai sauran guda shida ke su ba su da digo a cikin alƙur'ani su kadai ne wanda ba su da digo amsar wannan rantsuwa inna ilahakum lawahid don ku sani inna ilahakum lawahid Allah ubangiji guda ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim ubangijinku guda ɗaya ne babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi arrahmanu mai gabanmiyar kyauta arrahim mai keɓance muminai kyauta a lahira
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق شي الله أبنجدين كقداء إيه إنن شين رب السماوات والأرض شين أبنجدين سما دكسا وان يهلي تشيسو سما دكسا وما بينهما da abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk shi ya halicce su wato abin da yake sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin sammai da ƙasa duk nasa ne shi ya halicce su shi ke rike da su wa ma bainahuma wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mahudar rana da wata da taurari a nan an ce rabbul mashariki ba faɗi magharib ba saboda an riga an san su kullum a shekara rana tana fitowa a wuri ɗari uku da goma ɗari uku da sittin kullum shekara rana tana fitowa wuri ɗari uku da sittin to ba za ta sake in ta fito wuri na yau ba za ta sake fitowa wannan wurin ba sai baɗi rana ita yau ɗari uku da sittin shi yasa aka ce masharik mahuda kuma wal magharibi kamar yadda ya zo cikin suratul ma'arij kenan rabbul masharik wal magharibi ubangijin mahuda da mafada anan an faɗe su ne ɗari uku ɗin da sittin na shekara guda akwai inda ake ce rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini cikin arrahman kenan mahuda guda biyu mafada guda biyu nan kuma a lokacin ɗari wato rana tana fitowa ta gefe na kudu lokacin zafin rana tana fitowa gefe na arewa wajen faduwa ma haka ta saboda haka sai aka amfani da gefe guda biyu din in ta tafi kudu matuƙar matuƙa matuƙar kudu to mahuda ɗaya kenan ta fada ta wurin in ta ta matuƙar arewa mahuda ɗaya kenan ta fada kuma ta arewa shi yasa ma- rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini to rabbul mashriqi wal magharibi a cikin muzammilu kenan nan kuma ubangijin jihar da rana take fitowa da taurari da wata da jihar da rana take faduwa taurari da wata shine gabar da yamma kenan kuma bai nawa rabbul masharik duk nasa ne إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib ubangiji yace mu ne zayyana muka kawata as-sama'a dunya sama mafi kusa wato duniya ah, adna adna muzakkari duniya muannasi saboda haka sama ta ta kusa M- mu ne muka yi wa sama ta kusa ado da taurari zayyana sama'a dunya bi- bi bi zinatil kawakib wa zayyana halin nazirin Ah, Ubangiji ya yi wa sama ado da taurari waɗanda ake ganin su inna zayyana sama zai biyar zikawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid وحفظا من كل شيطان مارد wa hifzan min kulli shaytanin marid an kasa taurari kashi uku kenan akwai wanda aka mai da su adon sama akwai kuma wanda aka yi su don a riga jifan shaidanu da su akwai kuma wanda aka yi su don shi- don shiryarwa wa alamat wa bin najmihum yahtadun
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وق- ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ العالي ويقذفون من كل جانب su shaidanun nan me yasa ake jefo su da taurari abinda za ke jefo su da taurari wato kada su ji maganan mala'iku a sama kamar yadda muka yi bayani wani karatunmu da ya wuce ubangiji ya yi mutane ya ya musu hawa bakwai hawan haske guda uku wato hawan hawa na ƙasa wato ƙasa na na duhu guda uku sai aka sa gasken na munafukai a tsakani aka zama bakwai to annabawa da mala'iku wanda suke wurin Allah haske zalla din nan to mala'iku su ne abokan zamansu kafirai da munafukai shaidanu wanda su ma shaidanun ba a ganin su yadda ba a ganin mala'iku aljanu ba a ganin su yadda ba a ganin mala'iku su kuma shaidanu gaba ɗaya su kuma abokan zaman munafukai ne da waɗancan kashi uku na ƙasa da munafukai wato alal kitabi da majusawa masu tsafi da wanda suka ce ba su da Allah wato su dariyawa kenan to wa'an nan ko tsakani mu mutane muna tare da aljannu su ma ba a ganin su kawai yadda ba a ganin mala'iku abokan zaman annabawa yadda ba a ganin shaidanu abokan zaman kafirai amma kowa yana zuwa garin kowa amma kowa an san garin su duk inda aka shaidan to garin su garin kafirai ne in mala'ika ya zo aiki cikin mutane ko musulmi ko kafirai ko waɗanne iri to garin su dai garin annabawa ne nan da ya zo aiki ne amma aljannu in ka gan su dama nan garin su ne inda muke nan nan ne garin su ko sun tafi wani wuri dai nan ne garin su to amma su shaidanu sukan ƙetare har su hau sama wai suna neman su ji labari a wurin mala'iku don su kawo wa bokaye da yake ba a ganin aljannu ba a ganin shaidanu jikinsu yana kama da jikin mala'iku to suna jin bakin mala'iku idan ubangiji zai wani, wani abu ya faɗa wa mala'iku mala'iku suna zan- zartarwa ubangiji zai ubangijinku zai yi abu kaza. to sai shaidanun nan masu hawan juna in sun samu maganar maza sai su sauko su gaya bokaye ai za a yi kaza rana ka- za a abu kaza rana kaza in sun samu kalma ɗaya ta gaskiya sai su samu kalmomi guda tara na ƙarya su haɗa su jefa bokaye in bokaye sun faɗi ɗayan nan in ya afku to sai mutane su gaskata har tara na ƙarya ɗin to ta nan ne ake samun bokanci to ubangiji ya ce wa yubzafuna min kulli janib wa yubzafuna min kulli janib zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka hada wannan ana so ne a buɗe aikin diplomasiyya tsakanin sama da ƙasa manzo Allah yana ƙasa ana so ayyuka masu kyau su rika tafiya sama ilai yas'adul kalimu dayyibu wal amru salih yarfa'uhu kuma ana son mala'iku su dinga zuwa wajen annabi su dinga zuwa wajen mu'minai saboda haka karshe da su bata musu hanya sai aka kore su aka rushe su inna kunna naqulu minha maqadil sami kuma yastami la najlu shahaba rasada Ah, da suna zama hankali a kwanciya amma ana jifan su din wani lokaci a jefe su wani lokaci ba a jifan su to saboda haka suna zuwa idan da jifa ya same su kamar dai in hadarin mota ya faru ka san ana shiga mota ba don hadari ba amma wani lokaci yakan faru to ran da jifan ya zo shikenan a kona su in jifa bai zo ba kuma suna zuwa suna- suna karɓo labari suna kawo bokayen su amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka rushe su gaba daya yukzafuna min kulli janibin ta ko ina jifan su ake yi duhura suna kaskantattu ana korar su دحورا ولهم عذاب واصب duhuran suna korarru wulakantattu kaskantattu kaskantattu walahum azabun wasimun za ana musu azaba dawwamammiya su shedarun nan masu tabiya istiraqu sami masu sato magana wajen mala'iku إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب illa man khatifa al-khatfata fa atbahu shihabun saqib sai dai dai da in dai wani shedani dai daga cikin su yaje an ba an yi jifan ba a same shi ba sai yaje a fisge ya samu kalma ya kawo bokaye amma su je su hau juna su hau juna su je labari na can wanda yafi rashin tsoro shine a sama gaba daya abinda duk yaji sai ya gaya na kasa da shi na kasa da shi ya gaya na kasa da shi nan da nan sai labari ya zo kasa to yanzu da- daga zuwan annabi an rushe wannan babu wannan sai dai masu zuwa suna fizgowa ɗaya ɗaya daga cikinsu su ma in jifa ya same su su mutu igiwa bai same su ba su tsiya illa man khadifar khatfata fa atba'ahu shihabun sa shi ba sai a biyar da shi bakin wuta saqibun mai hudawa فاستفتهم أشد خلق أهو.
فاستفتهم مم، بسم الله هم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقنا من طين فاستفتهم لازب.
أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهموا أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من دين اللازم كتنبيز ما سوى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد كتنبيز ما سوى أيزا منا كنا ترابا وإنا لمؤوسون كتنبيز أبن ديكي دامون سوى دمي نيني ذا أشي وإن أموت ذا أتاشي wai don me za a ce Allah guda ɗaya kawai za a bautawa to Allah dai guda ɗaya za a bauta shine eh, shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul mashariq shi kadai za a bauta kuma cewa in an mutu za a tashi wani wahala ne ai ba ku ne za ku tada mutane bale zai wahal da ku Allah ne Allah yana tambayar su a antum ashaddu khalqan man khalaq a ubangiji ya tambaya wai ku mutane halittar ku da halittar sama da ƙasa da mala'iku da falakoki da hujubai da sammai da kassai da waɗannan abuwa duk halittar su bai yi wuya ba sai halittar ku ce za ta yi wuya lalata su bai yi wuya ba a kashe ku a tashe ku ne zai yi wuya a an tuwashe duka karan man karakna ku ku halittar ku tafi tsanani ta fi wuya ne ita ta fi wuya ko ko waɗanda muka halitta a'a wanda aka halitta in an dubi halittar sama da ƙasa da abubuwan da suke sama na taurari da rana da wata da sauran abubuwan mamaki hakika ba za a ce halittar ɗan adam ya kai kamar su ba la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar sama da ƙasa hakika ya fi girma akan halittar mutane kuma ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittar mutanen da kashe su duk kaman dai kun kawai za a ce sai su zo kun sai su koma kun sai su fito ba wani wahala Allah ne mai yi ba ku ne balle zai wahala ku ba za ku iya ba a antum ashaddu khalqan min eh, min sama bana rafa samka fa sawwa wa qad hilayla wa akhraj duha wa rada ba'da zalika daha akhraja minha ma'a wa mar'a wal jibala arsaha yinku kashe da kashe ku da raya ku yafi yin sama da yin ƙasa ne da raya su da da nade su ba- bai kai ba inna kalagnahum mu muka halicce su min dinin daga ƙasa kwaɓaɓɓiya lazibin mai ban- mai mannewa wato adam dai ruwa da ƙasa aka jiƙa ya zama taɓo da wannan taɓon mai mannewa da shi aka halicce shi ma mana aka hanta su da lima khalaqtu bi yadayya saboda haka ake kiran sa bashar wai Allah ya halicce shi ne mubasharatan hannu da hannu Allah ya halicce shi haƙiƙa komai an halicce shi da kun fa yakunu shi ma adam inda kun fa yakunu aka halicce shi amma sai da aka gina lakasta aka gina mutum sannan aka ce kun a, rai ya shiga ka zama kai ko mutum sai ya zama mutum mai motsi mai magana inna kalagnahu min dinin lazim mu bukarci mutane har karfin sunnan har kasaitar sunnan asalin su ma da ƙasa wadda aka jika da ruwa ya zama ta'o mai manne wannan da shi na halicce su بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون ترى آية يستسخرون بل ما حكى بني حقيقة يا رسول الله كان ماماكي yadda ni na aike ka ni na san ni na aike ka har na rantse kai ne manzo yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim lakin la yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun Allah ya tabbata ya sani shi ya aiko ka ya aiko ka da wannan alqur'ani kuma dukkan mala'iku sun sani sun tabbata to don kafirai sun ce basu yadda ba sai menene a antum ashaddu khalqan min don ba su yadda ba sai menene wai ba su yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba inna khalaqna min illa zib- bal ajibta kana mamakin batan hankalinsu su dubi sama su dubi ƙasa su dubi kansu su san wanda yayi sama yayi ƙasa yayi abubuwan da ke tsakanin sama da ƙasa nan ba abin da zai gagare shi amma duk da haka in ka ce musu in za in an mutu za a tashi wa yaskharuna sai suna izgili suna karkada masa dashi suna karkado maka suna murmasa maka garin kashi a gaban ka wannan ne Allah zai raya suna izgili wa za zukiru in aka yi musu wa'azi la yazkuruna a gaya musu ta mutan da da abin da ya same su na ƙaryata manzanni duk da haka ba sa wazantuwa ko an wazance su wa za zukiru la yazkuruna in an ba su labarin abin da ya wuce kenan wa za qilla mutta uma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamuna duk da haka ba sa wazantuwa wa za ra'u ayatan in kuma an nuna musu aya kuru kuru duk da haka dai ba sa wa za wa za zukiru la yazkuruna wa zara awatin yastakhirun in sun ga wani abun mamaki mu bayan sun yi izgili din sukan nemi wadansu ku zo ku ga abun mamaki kuma ku yi izgili din a sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai in shi annabi ne ya keta musu wannan wata shikenan annabi ce keta wata kadai eh kadai eh shikenan ku bari za a keta muku wata annabi ya roki Allah Allah ya- ya raba wata kashi biyu ga bari ɗaya yana tafiya kusa da bari ɗaya suna tafiya tare suka duba makka ya fut- suka fito musu wat- ra- rabi da rabi ga suna kallon juna wannan ya zama rabin wata wannan ma ya zama rabin wata suna kallon juna daga akan jawadabi kubais wato gabashin kudu da ka'aba suka fito suna tafiya tare suna tafiya tare suna tafiya tare don dai wai su musulunta su ga abin mamaki اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رواته يؤرض ويقول سهر مستمر وكذبوا واتوا أهواهم وكل أمر مستقر أما ضد هكا da haka musa kaɗi masu kashi to sai mun bari gobe in matafiya na wata ƙasa sun zo mun tambaye su ba sun ga haka ko ko mu kaɗai ne kai ba wannan sihiri a makka ko da mutanen wajen sun zo sun ba su labari mu ma haka muka gani ba za su yarda ba sai ce sihiri ne kawai muhammadu ya yi ya yi sihiri wa mutanen garin nan da mutanen waje duka siru sira bihil qaribu wal ba'idu Wa- Eh, mhm.
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين sai suka ce ai raba wata ɗin ya kasu kashi biyu suna tafiya tare tun gabashin duniya kan jabalabi kubaisin har tsakiyar duniya har yammacin duniya har su fada ai wannan sihirun- sihiri ne muhammadu ya kawo mana ya nuna mana sihiri ne dama ya nuna mana shi mai sihiri ne shi yasa Allah ya gaya masa a ƙarshen suran nan ce wala yuzinka qawlu maganan su na banza kar ya dame ka cewa kai mai sihiri ne ko kai mu- mai waka ne ko kaɗan kai ba wa- mai waka bane inna Allah zikr wa qur'anun mubin sura ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne a bayyane أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون idza mitna wa kunna turaban wa idza maninna lamabquthun wannan irin sihiri na Muhammadu in ji su kafiran har yanzu dai su ba su yarda ba a abin mamaki idza mitna in muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa ka san jikin mutum sai ya rube ya zama ƙasa ka kashi ya fito fili shi yasa suke cewa sun mutu sun zama ƙasa sun zama kashi sannan kashi ya fito fili shi ma ya diddige ya zama ramim kamar yadda suka faɗa a can baya yanzu anya in mun mutu mun zama ƙasa mun zama kashi kashin ma ya lalace ya diddige a dawo da mu mu zama halkan jadidan sabuwar halitta wai suna mamaki Allah ya ce da suka ce ah, Allah ya ce kul gaya musu nu hijaratan aw hadidan ba ƙasa da kashi za ku zama ba ku zama duwatsu ko bakin karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata irin halittar da take da girma a zuciyarku wanda kuke ganin ba yadda za a yi ta zama dan adam ku zama wannan abin ku ga- ku gani in ban tashe ku ba
أوآباؤنا الأولي- الأولون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فكسي هكا ينزع تاشيمو da mu da iyayenmu da kakanninmu tun na tun tun tun tun din nan duk za a tashe mu Allah ya ce ka ce musu na'am haka yake kuma za a tashe ku cikin wulakanci da kaskasci ba wa antum dakhirun za a tashe ku cikin wulakanci da kaskasci za a tashe ku
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yanzurun ai ta da kudin ba wani ba wani wahala bane tsawa ɗaya kawai israfil zai fura kaho ku tashi zai ku tashi ba wahala ai ni ne mai yi ba wani ne mai yi ba Eh, ni ne mai yi ba wani ba in ji Allah Allah kuma ba abu ma ka Allah yi zo min shay'in fi samawati wal ardi ba abin da yake gagaran Allah tsawa ɗaya kawai za a yi fa idahum nan da nan sai su fito yanzu ruwa suna kallo وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين da sun tashi din nan an busa kaho sun tashi sai su yi ta kuka suna su yi ta kuka suna kururuwa suna ce sun kade haza yawmuddini abinda annabi yake gaya mana nan ashe gaskiya ne za a tashi kuma za a yi sakamako ga ranar ta zo ta faru haza yawmuddini ma adraka ma yawmuddin kuma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a walau yawma idin lillah ranar kenan ta zo su da kansu za su ce a'a abinda Muhammadu yake faɗa za a tashi a yi sakamako ɗin gashi ranar ta zo da bakin za su faɗa haza yawmud dini هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون haza yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukazzibun sai mala'iku ce haka gaskiya ne abinda kuka karyata din ne yazo ai wa ma adraka ba yawmul fasl wailun yawma idin lil mukazzibin ranan da masu karyatawa za su shiga azaba kenan ai wannan shine yawmul fasli ranar rabe kafirai da musulmi a cewa kafirai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba da wuri ku bi da cikin mutanen kirki to ranar da za a raba kenan yan wuta su tafi yan wuta Allah ya kiyaye mu yan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa da mu ranar raba ranan ranar rabuwa kenan in an rabu ba za a sake saduwa ba a duniya dai wato yawma arasu bi rabbikum lokacin da aka yi mana sahu guda hudu a gaban Allah muna tsababbu ba wan- ba wannan uban wannan ba wannan dan wannan ba wannan kakan wannan muna tsababbu a gaban Allah aka yi sahu hudu sahu na gaba na annabawa zalla da mursalai sahun da yake bin su na na siddiqai wato waliyai da banyan bayin Allah sahu na uku na muminai da musulmi sahu na uku na munafukai da kafirai masu littafi da kafirai marasa littafi da kafirai da suka ce ba su da Allah to shine a nan kam ana tare yau ma alastu bi rabbikum kenan wa zaka rabbuka min bani adam min zurriya min min- min zuhurihim zurriyatim alastu bi rabbikum qalu bali to daga nan sai Allah ce alastu bi rabbikum din nan to sai duk aji tsoro gaba ɗaya sai a lalace a zama babu sai annabi ya jure ya amsa in ya amsa sai safunsa na annaba su amsa ya ce bale dukkan safu na na annaba sai su amsa in na safu na annaba sun amsa na bayan su siddiƙai masu gaskata su su ma sai su amsa su ce bale bale sauran musulmi da muminai mu ma sai mu amsa mu ce bale bale to daga nan sai safun da safu guda hudu na- safun da yake hada munafukai da kafirai masu littafi da kafirai masu tsafi da kafirai da suka ce ba su da Allah su kuma sai su rika far- suna jin murya ba san me ake faɗa ba sai su tashi na bolo bolo bolo bolo ba san abin da suke faɗa ba domin duk wahalar da musulmi zai yi akan su- da sunan ibada kafiri ma zai yi ta da sunan ibada amma shi amilatun nasibatun sallanaran hamiyatan yayi aiki ya wahala yana tsammanin ibada ne amma karshen da ya shiga wuta sai shiga wuta to daga nan sai Allah ce to ku haɗi juna to ka san yanci a haɗi juna war in warwasu za a yi kowa na kusa da shi zai ɗiba maza ma sai annaba suka ta ɗiban annaba ƴan uwansu siddiqai suka ti- ta ɗiban saboda haka ne in ana tarihin annaba zaka ce wa mina ba'in wa zurriyatin ikhwanin wajta bainahu suka haɗi annaba ƴan uwansu na kusa da su aka koma ana haɗiya mu'minai suna haɗiya mu'minai musulmi suna haɗiya musulmi kafirai suna haɗiyan kafirai ko waɗanne suna haniyar nasu da abin ya zama kale kuma kowa haɗiyan kowa yana haɗiyan kowa yukun yi hayya min maitu tun maitu min hayyi kafiri ya haɗe musulmi musulmi haɗe kafiri ya zama kale kenan to shi kenan sai aka ajiye ma kowaɗanne lokacin zuwan su duniya kowanne li kulli ummatin ajal kowaɗanne aka ajiye musu lokacin da za su zo duniya muna tafi a hankali a hankali ran da muka kare shi kenan rannan lokacin busa kafo na farko ya zo kenan إنا خلقناهم من إلاف بل أجبت يسخرون وذلك لا يذكرون وإذا رأوا يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا منا كنا ترابا إذا منا الأذن أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون باو هلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينزلون وقالوا فتي هذا يو- يا ويلنا ويو هلم أذابر مكيتم ya azabar mu wahalar mu halakar mu kaiton mu an ya zama gaskiya an yi tashin kiyama din wanda muke karyata ba za a tashi ba in an mutu ba za a tashi yanzu tashin aka yi ashe kenan za a yi sakamako yadda aka faɗa din hadha yawmud dini mai yaku ce eh hadha yawmul fadl allazi kuntum bihi tukazibuna yau ne za a yi rabu rabuwar da ba za a ƙara saduwa ba a tura yan wuta wuta Allah ya kiyaye mu a sa yan aljanna yawmul yau a tun yadda masu tafiya aljanna su tafi aljanna Allah ya sa da mu masu tafiya wuta Allah ya kiyaye mu su tafi wuta احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا رنن إذا أتادا متقين من أوران الله وفدا سيس زما درجة سنة هي كان دبو بذا أكز في القيامة وتدبو بذا سهو لهياني هدياني أبون ذا سهو كنا با دعوة ذا سهو با har su tafi filin kiyama da kaburburan su abun hawa za a kama su hau su je filin kiyama yau mu nahshul muttaqina ila rahmani wafdan suna dargej masu daraja zuwa ga zuwa da filin kiyama inda za a kai su wurin za- wurin zama za a yi hisabi wa nasuqul mujrimina ila jahannam zuddan kafirai da miyagu kuma kora su za mu yi wa nahshuru yawmal qiyamati la wuju umyan wa bukman wa summa suna takawa da fiska ba da kafa ba da fiska suke takawa sai wani sahabi ya tambayi manzo Allah ya rasulullah ya mutum zai rika tafiya da fiska da fiska yace Allah da ya bada dama ai tafiya da kafa din shi ya bada dama su kun su taka da fiska to in ka lura ai tafiyan ma yanzu da kafa da ake yi ai kafa ɗayan tana jiran ɗayan ne ka ajiye wannan sai ka daga wannan ka ajiye ai ba da kafa biyu ake tafiya ba ka ajiye wannan ne tana jiran wancan in ka in ta- in ka dauko wancan kuma ka kai gaba ai ba haka haka ake tafiya da kafa biyu ba ai ko ana da ba da kafa da ake tafiya ɗayan tana jiran ɗayan ne kuma ma afinka ya fi tafin hannu faɗi tafin ƙafa faɗi to haka za a kora su da takawa da idonsu da fiskar suke taka har su je filin kiyama Allah ya kiyaye mu ubangiji ya cewa ushurul ladzina zalamu azwajahum ku taro waɗannan azzalumai wanda suka yi babban zalunci da ƙaramin zalunci wanda suka yi babban zalunci su ne kafirai inna shirka la zulmun azim wanda suka yi zalunci ƙarami kuma shine za- shine sabon Allah kaba'ira su ma azzalumai ne to sai a hada su amma su rakiya za su yi za su dawo Allah kiyaye mu rakiya kamar yadda suke raka suna mu'amala tare da su a duniya sun manta ibada sai sa'i sa'i to lahiran ma za su raka su amma su wanda suke da musulunci da imani a zuciyarsu komai kankantarsa za su dawo faman ya man tsara zarratin khairan yarahu komai kankantar imanin su da suke da shi da ya saura to zai sa su dawo amma su za su yi raka kafirai su tafi tare allazi zalamu wa azwajahum da su da matayensu wanda suka yi irin addinin su na kafirci banda matayensu wanda suka saba da addini idan musulmi yana da mace kirista to in an je lahira za a raba su ita ta tafi tare da yan uwanta kiristoci sai kuma ya tafi tare da yan uwansa musulmi haka kuma wata mai ha'inci musulma ce mai ha'incin mijinta muguwa to in an je lahira sai a ware ta hada da miyagu mujrimi da din a hada mijinta kuma da sauran mutane saboda ayan suratul tahrim da rabbal lahu masalan lil ladina amanu wa ta da sauran waɗannan irin abubuwa a haka abokan juna cikin sabon Allah amma abokan juna wajen shan giya ne abokan ju- juna wajen neman mata ne abokan juna wajen tsafi ne abokan juna wajen kowane irin sabon to tare za a tara su tafi tare ushuru ladina zalamu azwajahum da su da ma kanu ya'buduna da abubuwan da suka bautawa a kora su da abin da suka bauta in an tashi sai a kira annabi Musa ya kira Yahudawa wa kuka bautawa kafiran annabi Musa su ce sun bauta Allah ne da Uzairu sai ce to ku yi ku yi hagun a kira annabi Isa da Nasara wanda ba sa cikin addininsa na gaskiya domin addininsa na gaskiya tauhidi ne addinin annabi Isa na gaskiya tauhidi ran da aka haife shi yayi magana inni abdullahi atayni alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما يهون النار shi annabi sa da kansa ya ce a kadaita Allah Allah shi kadai ne duk wanda ya hada wa Allah wani mutum ko wani abu to ya zama kafiri zai shiga wutukan da goma to annabi Isa sai ya zo ah, da jama'arsa mutanen kirki su za su tafi aljanna ne to kafiransa wanda suka Allah su uku ne sai tambaye to ware ne ubangiji ne kuka bauta sai sun bauta ye sun bauta Allah ne da Yesu sai ce to ku yi hagu to sai a kira mushrikai a ce musu ku kuma ku fa ila ilaha illallah sai su yi shiru ba su sani ba ku fa ila ila Allah sai su yi shiru ba su sani ba ko ila ila sai su yi shiru ba su sani ba. ce to ku ba ku yi hagu sai a kira muminai duk da baki ɗaya kuma da la ilaha illallah su da komai sai a a ayi yamna kullu unasin bi imamihim ko waɗanne sai a kira su da limamin su sai a zo ayi hisabi waɗanda za wanda ba za a musu hisabi ba kuma Allah ya sa da mu Allah ya sauke mana suna zaune yin- a al'arshi har a yi hisabi a gama وما كانوا يعبدون سي أقونا ستاري دا دودنين سو دا سكي بوتاوا وما كانوا يعبدون من دون الله من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم min dunin lahi faduhumu ila siratil jahim Ah, wanda suka bauta wani Allah faduhumu ila siratil jahimi akwai wani bakureshe kafiri mai iya jayayya yace ya gaya wa kakuran makka yace yau zan kure muhammadu ku bi ni ku gani yace muhammadu ka ce wai wanda suke bauta wani Allah da su da abun bautawa su duk za su shiga wuta yace haka yake eh nan fa kana cewa annabi isa zai shiga wuta kenan don an bauta masa ita a ai banda su annabi an- annabi innal ladhi sabaqat lahum min al-husna ulaka kana mu'adun la yazunu la yasma'un hasisa la yazunu al-fadhu al-akbar ai su annabi isa ko motsin wuta ba za su ji ba ko motsin ta ba za su ji balle su gani irin su annabi isa kafirai wanda suka yi tsafi dai su ne abin zai san banda annabi isa banda kuma uzairu Eh, faduhu ila siratil jahimi malaiku kora su zuwa ga hanyar jahannama ba sun ki daukan hanyar aljanna ba sun ki daukan hanyar shari'a ta gaskiya to ku kora zuwa hany- hany- hanyar jahannama waqifuhum
وقفوهم إنهم مسؤولون waqifuhum innahum mas'ulun amma kamun ku kora su ku shigar da su wuta ku dan dakatar da su tukun ai musu tambayoyi sai a tambaye su a ce me kuka bautawa su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi Allah wallahi Allah mun rantse da zatin ka mu taba yin tsafi ba sai a ce to ku dodanni ba su bauta muku ba ce wallahi ba mu san abin da suke yi ba wa in kunna an- an an ibadatihim laghafilin ba mu san abin da suke yi ba ba su bauta mana ba sai ai ta jayayya ai ta jayayya daga karshe dai sai su ce yanzu ga ku ga dodannin ku kun ce dodannin ku za su cece ku za su taimake ku to ga dodannin nan su taimake ku mu gani malakum la tanasarun za ku taimaki junanku babu duk sai a kora su zuwa ga wuta da su da dodannin su duk za su ba su wuta innakum ma ta'budu min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna duk za a je a jefa su ne cikin jahannama
ما لكم لا تناصرون malakum la tanasarun me yasa ba za ku taimaki junanku ba ayya ranan da ya kamata ke so ya taimaki mai bauta masa ku taimaki- ku taimaki mutanen da suka bauta muku wannan بل هم اليوم مستسلمون ai da su da dodannin duk yau kan sun sallama wa Allah su dodanni suna ce ma kuntumu iyana ta'budun fa kafa billahi shahidan baina bainakum wallahi ba ku bauta mana ba Allah ya isa shaida gashi yana kallon mu wallahi ba mu san kun bauta mana ba ba mu sani ba wallahi su kuwa ga ce lalle ba mu bauta musu ba wani lokacin su ce mun bauta muku mana to fa kafa billahi shahidan baina bainakum a turannan dai Allah yace malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun yau kam da kafiran da dodannin duk sun sallama wa Allah sai abinda Allah ya yi abinda Allah ya riga ya zartar da hukuncin wuta za su tafi وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai su kalli junansu kuma manyan da suka batar da mabiya suna kallo mabiyan da suka batar ta saboda batan manya suna kallo dodannin da suka batar mutane suna kallon mutane mutane da suka bata saboda dodannin suna kallo ya mashar jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqamakum hadha qalu shahidna ala anfusina a su shaidanu da suka bar da mutane a tambaye su a ce me yasa kuka zo wannan matsayi mummuna ba a gaya muku tun daga duniya ba manzanni sun gaya muku ce wallahi sun gaya mana babu hankali babu hankali to sai a yi ta tambayoyi a yi ta tambayoyi sai manya su ce laula antum la kunna mu'minina Allah tsine muku ku manyan nan ku kuka bar da mu ba domin ku ba da mu- ba ba- ban kwata ba ce a mu ne muka bar da ku kuna hauka ne za ku ce mu muka bar da ku ku ne mana kuna bin mu dare da rana kuna ce kar mu yarda da gaskiya kar mu yarda da Muhammadu kar mu yarda da addinin Muhammadu kullum ce a da ma dai ba kwa son ba kwa son gaskiya ne akwai wajen shedan da shedan ce me kun taba gani na kun taba gani na ni dai wasi na sa muku a cikin zuciya to da mutumin da zai zo gaban ka ya maka wa'azi kuru-kuru da wanda zai jefa kalma a boye cikin zuciyarka wani ne yafi kabi to saboda haka ku gabar da kanku ma ana yuzriki kuma ma antum yuzrikiya kar ku ce ni na badda ku kar ku ce za mu shiga wuta in ji shedan din amma kar ku ce ni na shigar da ku kar ni kuma zan ce ku ka shigar da ni ba kowannen mu dai laifin da ne shigar da shi ha ba akbar ba zuma labari ta zalun suna fuskantar juna suna tambayan juna eh, suka- suna ce wa qaratu lil ukhra rabbana haula yadalluna fa adna zaman zibhum min an-nar waɗannan su suka badda mu Allah ka ninka musu azaba su suka badda mu Allah ka ninka musu azaba Allah ce li kullin dhif ai sun badda ku ku a zamanin ku kuma ai a zamanin kun badda na bayan ku in an ninka musu kuma za a ninka muku da ƙarshe dai za a zuwa su wuta ne a je a kulle
قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ku kuka bar da mu mana duk lokacin zamu aikata alheri wanda ake aikata shi hanyar dama sai ku ce ba nan ne hanya ba dama ne hanya ba ba dama ne hanya ba hagun ne hanya sai ku zo ku tsare hanyar dama ku ce ba dama ne hanya ba hagun shine hanya kowa da ya san hagun hanyar shedan ne dama shine hanyar Allah to ku tsare muku hana mana aikin alheri wanda yake hanyar sa ta dama ne Ah, ba- dama shedan din ya faɗa ah, zai kullo ta gaba ta baya a naimani wa an shama'ilihim wala tajidu aktharum shakirin bismillah
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين A'a, ku dai ba ku yi imani ba ku da kanku dama ba ku da imani kar ku ce mu muka ɓadda ku muka hana ku aikin alheri muka ce ku bar hanyar Muhammadu ku bi hanyar hagu a dama ba ku da wani imani ba ku da shirin imani dama ku ga ɓadda kanku وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين amma kana lana alaikum min sultanin bal kuntum qauman dadin wani karfi ne da mu wanda muka hana muku bin Allah ba mu da wata hujja a kanku Allah ya halicce ku ya aiko annabawa su ne muku wa'azi kawai don mun ce kar ku yadda sai ku bar maganan annabi ku bar maganan Allah ku ji maganan mu wace hujja gare mu dangane da maganan Allah bal kuntum qauman dadin kai dai ku dai dama batattu ne masu dagawa masu kin gaskiya kar ku ce mu muka bar da ku yadda manyan mu suka bata suka bar da mu ma haka muka bata muka bar da ku amma ba laifin ba laifin ku ne فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون fa haqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun yau kam gaskiya ta tabbata akan mu dama an ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kashi ɗaya za mu kai aljanna labrara kenan fariqun fis sa'ir kashi ɗaya za mu kai wuta fujjara kenan inna labrara fi na'im wa inna fujjara fi jahim wanda ya bi manzanni yayi aikin Allah a riga an yanke masa hukunci zai zama dan aljanna Allah ya sa da mu wanda kuma ya ƙi aikin manzanni yayi aikin shaidan da aikin kafirci ya zama fajiri ya zama dan wuta inna labra lafi na'im wa inna al-fujjar lafi jahim shikenan yanzu kalma ta tabbata kenan sai su ce su da kansu sun zama yan wuta sun riga sun tabbata sun zama yan wuta ba su da wata hujja فأغويناكم إنا كنا غاوين fa ghawainakum inna kunna ghawin gaskiya in kun ce mu muka badda ku eh akwai abin ji a wurin don mu dama batattu ne shi yasa muka bat muka bata muka badda ku
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون
fa innahu yawma idhin fil azabi mushtarikun fa innahum da su manyan waɗanda suka yi jagora cikin bata da mabiyan wanda suka bi su cikin bata har aka mutu ba a tuba ba to yau dai za a tara su fi azabi jahannama cikin azabar jahannama gaba ɗaya duk za a tara su a yau ma yau ranar tashin kiyama kenan za su taru cikin jahannama fi azabi mushtarikun
إنا كذلك نفعل بالمجرمين inna kazalika naf'alu bil mujrimin wato cewa suna tambayan junan su dinnan abinda suke magana da junan su din kana ya kare yadda kajin nan ya rasulullahi inna mu kazalika yadda kajin nan naf'alu zamu aikata bil mujrimina da miyagun mutane alam nuhlikil awwalin thumma nutbihum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin za su gagare mu ne mun halakar da mutanen kafirin annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu haka za mu yi da kafiran kama za mu hada su inna kazalika naf'alu bil mujrimin haka za mu aikata wannan kafiran naka إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
kafiran da da kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai yanzu me yasa ne aka ce musu kafirai kin la ilaha illallah innahum kanu idza qila la ilaha illallah abin da yasa aka halakar da kafiran da aka ce musu kafirai da kafiran zamanin annabi aka ce musu kafirai da kafirai yanzu aka ce musu kafirai ba su yarda da la ilaha illallah ba ba sa son ta ba sa son la ilaha illallah ba su yarda da ita ba idza qila lahum la ilaha illallah da an ce su faɗi la ilaha illallah yastakbiru sai su girman kai a inna la tariku alihi lil sha'ir majnun mu ma za mu zama hukata mawaka mai dinga faɗin la ilaha illallah mu ma hukata ne mu waka ne
ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun abin da yasa ya kafirtar da mutan da kenan kin la ilaha illallah da rashin faɗin la ilaha illallah abin da ya kafirtar da mutanen zamanin annabi kenan kin la ilaha illallah da rashin faɗin la ilaha illallah abin da ya kafirtar da wanda kowane kafiri kenan har tashin kiyama kin la ilaha illallah da kin faɗin la ilaha illallah shi la ilaha illallah dama Allah da aka ce da kafirai suka gaya wa annabi cewa shi mawaƙi ne Allah ce a'a ko kusa amma Allah na shi rawan bazila in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abin da yazo da shi zikirin la ilaha illallah na irin na annaba ɗan uwansa kuma tare da alqur'ani mai yin bayani to kullum maganan la ilaha illallah nan idan ana la ilaha illallah wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa huwa illa zikrun lil alamin in kafirai sun ji annabi da sahabbai suna faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah sai hauka ya tashi hauka ya tashi wannan mahaukaci ne ko ko wannan mahaukata ne sai a ce musu a'a amma wa illa zikru lil alamina ai zikiri ne don kuma a tunatar da talikai ko ba ya- kowa ma ya faɗa ya huta annabi yana ce qulu la ilaha illa allah tuflihu qulu la ilaha illa allah tuflihu har kasuwa yana biya na faɗa ku fa illa ilaha illallah don ku zama babban rabo ku fa illa ilaha illallah don ku zama babban rabo ita la ilaha illa allah dole ne kowane annabi da ita zai kira jama'arsa zuwa ga Allah ita ce kalimar la ilaha illallah in mutum zai musulunta ba za a karbi komai nasa ba sai ya kawo la ilaha illallah randa zai mutu kuma hankali ba zai kwanta wajen masu jinya sosai sun ji ya faɗi la ilaha illallah kamun ya mutu to hankali ya kwanta an san inda ya tafi amma yana buge buge yana shure shure har ya mutu to hankali a tashe yake wajen mutanen in sun san abin da yake akwai la ilaha illallah din nan ran da Allah ya halakar da fir'auna annabi Musa ya yi murna yace Allah yau na ji daɗi
شاعر مجنون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أبن ديسا يكافر تد متن دا كينا إن لا إله إلا الله درجة فإن لا إله إلا الله أبن دي كافر تد متن زمن النبي كينا إن لا إله إلا الله درجة فإن لا إله إلا الله أبن دي كافر تد ود كون كافري كينا هر تاشين قيامة إن لا إله إلا الله كم فإن لا إله إلا الله شي لا إله إلا الله دام الله دا أكتشي دا كافر سكا قاوة النبي cewa shi mawaƙi ne Allah ce a'a ko kusa amma Allah na shi rawan mazila in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abin da yazo da shi zikirin la ilaha illallah ne irin na annaba ɗan uwansa kuma tare da alqur'ani mai yin bayani to kullum maganar la ilaha illallah nan idan ana la ilaha illallah wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnunun wa huwa illa zikrun lil alamin in kafirai sun ji annabi da sahabbai suna faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah sai hauka ya tashi hauka ya tashi wannan mahaukaci ne ko ga wannan mahaukata ne sai a ce musu a'a amma wa illa zikrun lil alamin ai zikiri ne don kuma a tunatar da talikai ko ba kowa ma ya faɗa ya huta annabi yana ce qulu la ilaha illa allah tuflihu qulu la ilaha illa allah tuflihu har kasuwa yana biya na faɗa ku fa illa ilaha illallah don ku samu babban rabo ku fa illa ilaha illallah don ku samu babban rabo ita la ilaha illa allah dole ne kowane annabi da ita zai kira jama'arsa zuwa ga Allah ita ce kalimar la ilaha illallah in mutum zai musulunta ba za a karbi komai nasa ba sai ya kawo la ilaha illallah randa zai mutu kuma hankali ba zai kwanta wajen masu jinya sosai sun ji ya faɗi la ilaha illallah kamun ya mutu to hankali ya kwanta an san inda ya tafi amma yana buge buge yana shure shure har ya mutu to hankali a tashe yake wajen mutanen in sun san abin da yake akwai la ilaha illallah din nan ran da Allah ya halakar da Fir'auna annabi Musa ya yi murna ta ce Allah yau na ji daɗi ni ya ji daɗi ma ka bani aikin da zan maka mana kai ma ka ji daɗi ya ce Musa je ka faɗi la ilaha illallah sai ce ubangiji ai la ilaha illallah dama ita nake faɗa ni ita nake koya mutane suka zama musulmi a bani wani abun da ba wanda ya san shi don girmansa sai ni da nake magana da kai yace Musa faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah Musa da za a tara sammai da kasai a sa su cikin tafi ɗaya na sikeli a sa la ilaha illallah cikin tafi ɗaya na sikelin inda la ilaha illallah take nan nan ne zai rinjaye akwai wani kafiri ba yahude yana zuwa fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ana zaman lafiya annabi da wanda ba musulmi ba in an daura yarjejeniyar zaman lafiya ana zaman lafiya ana kuma kiyaye mutuncin juna shi wannan tsohon kafiri ya zama a fadan manzon Allah bai musulunta ba annabi ya dade bai ganshi ba sai ya tambaya ina mutumin nan mai zama a wuri a wannan wuri wanda ba musulmi ba ai ba shi da lafiya baya iya fita annabi ya ce mu je mu gaishe shi Kaji- kaji girman manzon Allah kaji mutunci kaji halin girma annabi ya dauki fadarsa gaba ɗaya suka je gidan tsohon kafiri suka zauna sai ya shiga cikin inda shi mutumin yake ya same shi ba dama ya kusa mutuwa amma yana ana magana da shi yace wani haka ka zama haka na zama Abul Qasim haka na zama yace zan baka shawara ka shiga addini na yace Abul Qasim yanda nake nan in na shiga sabon addini me zan iya yi a ciki na riga na ƙara rayuwa ta cikin wani addini yanzu ƙarfi na ya ƙare in nayi in nayi ƙaura daga addinin da nayi wa aiki ni koma wani addini da ban masa aiki ba me zan iya yi yace ina baka shawara ka shiga addini nace wai me zan iya yi ne ina shiga addini kace faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirin nan nada sai ya yadda kuwa kaga amfanin zama da mutanen kirki kenan ya amfane shi sai yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace alhamdulillah shikenan ka zama musulmi sai ya mutu nan da nan kafin annabi ya fito wajen sahabbai ma ya riga ya mutu sai ya ya ka same shi annabi yana murmushi ya ka same shi yace ai ya mutu ya mutu kun ga kana murmushi ne sai ce alhamdulillahi alladhi ataka bi raqabatan minan nar na gode wa Allah da ya yantar da bawansa ga- daga barin shiga wuta saboda magana ta kun ji kun ji yadda muka yi da shi sai da ya faɗa ya zama musulmi tukun ya mutu kaga wannan faɗin la ilaha illallah guda ɗaya ya rushe kafircin da duk gabake ɗaya kuma ya lamunce masa zaman aljanna har abada kuma ya mai da shi mumini ya mai da shi ma sahabi la ilaha guda ɗaya tak babu babban bala'i kawai mutum ya raba ka da la ilaha illallah istawa zalimu shaytan fa ansabu zikrallah ulaka hizbu shaytani duk mai raba mutum da zikirin Allah wato shugaban jam'iyyar shaytan ne istawa zalimu shaytanu fa ansabu zikrallah ulaka hizbu shaytani duk mai hana mutane zikirin Allah mai raba mutane hanyar zikirin Allah to shugaban jam'iyya ce ta shaytan saboda haka komi Allah ya yi masa iyaka ya yi masa lissafi ya yi masa lokaci su sallan nan su zakkan nan su azumin nan su hajjin nan komai da iyaka da lokaci amma ban da zikiri zikiri gaje ya ayyuhal ladzina amanu zikuru la zikran kaseeran ku yi wa Allah zikiri zikiri mai yawa wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihuna da Allah ya ce mu koyi da annabi abin da ya fara faɗi kenan laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera bai ce wa salla kaseeran sama kaseeran hajja wa zakara Allah kaseera alaman munafiki kin zikiri alaman kafiri da munafiki kin zikiri kafiri baya so baya faɗa munafiki kuma zai faɗi kaɗan don ya kiyaye kansa فلا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك
Akwai Allah sai tun bayar da ɗaya zama iya karantawa daga mai shi da sokoto biya ga shugaban mu bayan gaisuwa نعم da haka fatan alhairi mai yawa Mhm.
akwai Allah ni ne nake ajiya a banki to kullum sai suna ƙara min ruwa a ciki wannan ruwa kuma ina kyaman karɓa shin na karɓa yanzu aikin addini da shi ko ba na so ko ya zan yi أي wato aikin aikin banki yanzu ya zama sharrun labud da minhu wato sharri ne ya zama dole ba yadda muka iya dama Allah ya ce waqad fasalakum ma harrama alaikum illa ma turtum ilayhi na yi muku bayani filla filla abin da na haramta kuma na ce munuturan gaira bagin wala adin fara isma alai duk wanda ya matsu yarsa mafita to na bashi daman mafita saboda haka banki yanzu ba yadda za a yi a rabu da shi haramun ne amma ba yadda za a yi a rabu da shi domin yanzu a cikin mu akwai mai son wuta babu akwai wanda yake son gidansa ya kwana ba wuta sharri ya zama dole kenan alhamdulillah iyayenmu Allah ke mai kasar mu Allah ke mai addinin mu Allah ke mai mutuncin mu Allah ji gamu jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da wani malamu Allah saka shehunan mu da alheri albarka mu sallallahu alaihi Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah karya zalunci ya dauka adalci Allah sa mu zauna lafiya albarka mu sallallahu Allah kiyaye dukkan musulmin duniya albarka mu sallallahu Allah ba alherin duniya da lahira kiyaye shirin duniya lahira albarka mu sallallahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ما في الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة